الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na aƙida a cikin littafinmu mai albarka al'aƙidatu bahawiyya wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu ja'far ahmad ibn muhammad al-bahawi rahmatullahi alai a zama wanda ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala mun gama karatu game da inda malam ya rufe magana akan abin da ya shafi bangaren Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wala ghaliba li amrihi amanna bi zalika kulli wa ayqanna anna kullan min indi wanda zamu tashi daga gabar wato maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am
قال المصنف رحمة الله عليه وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء na'am a malam kuma zai yi magana akan abin da ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace naqulu mu'taqidina bi tawfiqillahi ta'ala wato muna faɗa halin kasancewarmu muna masu kudurcewa wannan abin a zuciyarmu da gamnakatar na Allah tabaraka wa ta'ala cewa inna muhammadan haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawa ne na Allah al-musbafa wanda yake abin zaɓa wa nabiyuhul mujtaba sannan kuma bawa ne na Allah annabi ne na Allah al-mujtaba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tato shi cikin bayinsa wa rasuluhul murtada sannan kuma manzo ne na Allah wanda yake al-murtada abin yarda a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wato zamu ga malam Allah ta'ala jikansa da rahama ya biyo abin daki daki mataki mataki wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa inna muhammadan abduhu sai ya tabbatar da wato sifa ta ubudiyya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam a farkon damari saboda Allah tabaraka wa ta'ala wato shine ya cancanci ibada daga wajen bayinsa ko to sai ya tabbatar maka da cewa ma'aiki ɗaya ne cikin bayi na Allah wanda saboda kasancewar shi bawa shine abin da yake mataki na farko shi yasa anan ya ce wa inna muhammadan abduhu hakika annabi muhammad bawa ne na Allah saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace shi da bawa a guraren da suka fi kowane guri mahimmanci ga ma'aiki lokacin da aka yi tafiyar dare da shi wannan al'amari na wanda yake tarihi ba zai manta da shi ba amma kuma anan sai Allah ta'ala ya ambace shi da bawansa subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram sannan kuma lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alkur'ani a gare shi zai siffanta wanda aka saukar da alkur'ani a gare sai ce mai tabarakal ladzi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira sai kuma wajen lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wahayi zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda suratul najmi ta tabbatar Allah ce fa'auha ila abdihi ma'auha. Wato, Allah tabaraka wa ta'ala ya aika zuwa ga bawansa, ma'aiki alaihi salatu wasalamu abin da ya aika na wahayi. Ma kada wal fu'adu ma ra'a ila ilah. In gane, al-Mustafa shine abin zabi wanda Allah tabaraka wata'ala ya zabe shi cikin bayi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu tataccen tatattu ne cikin gidan ma sai da aka ware aka tace aka tace sannan Allah tabaraka wata'ala ya fitar da shi ya tabbata cikin sahihu muslim hadithin watsila ibn al-asqa Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aiki alaihi salatu wassalam yace inna Allah asbafa kinanata min waladi isma'il wasbafa min kinanata quraishan wasbafa min quraishin bani hashimin wasbafani min bani hashim ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi kinana daga cikin ‘ya'yan annabi Ismail alaihi salatu wassalam cikin ‘ya'yan annabi Ismail alaihi salatu wassalamu ɓangarori ne to ɓangaren da Allah ta'ala ya zaɓa shi ne ya zaɓi banu kinana ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wasɗafa ƙuraishen min kinanata sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi ƙuraishawa cikin kinana kinana babbar ƙabila ce sai zamanto a ƙarƙashinta akwai ƙabilu masu yawa to cikin ƙabilu ɗin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita ƙabila ta ƙuraishawa a cikin kowata ƙabila ba wata ƙabilar da take wato sa'a da ƙabila ta ƙuraishawa cikin banu kinana sai kuma ma'aiki ya ce wasbafa min ƙuraishin bani hashim sai kuma allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi banu hashim cikin ƙabilar ƙuraishawa fami ɗin hashim sannan kuma ya ce wasbafa ni min bani hashim hashim sai allah tabaraka wa ta'ala kuma ya zaɓe ni cikin fami ɗin ta hashimawa a fami ɗin hashim sai ya zamanto ya zaɓe ni sai ma'aiki ya zamanto mai zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu tacaccen tacaccu Allahu ya tsafi minar mala'ikati rusulan wa minan nas, Allah ta'ala shi ne yake zaɓar manzannai cikin mutane da kuma cikin mala'iki. Wa biyu hulmu jitaba sai kuma mataki na biyu, ma'aiki alaihi salatu wassalamu annabi ne na Allah al-mujtaba wanda yake abin zaɓa, wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya zaɓe shi. Kaga bayan ya tabbatar mai da sifata al'abd. bawa ne cikin bayi na Allah wanda bayi na Allah ba kowane bawa bane cikin bayi na Allah yake amsa sunan annabi mun gane da kyau sai zaman to mataki na biyu saboda bil akhas da ya kawo al'am sai kuma al khas sai kuma al akhas mun gane saboda al khas ne wannan bangaren abin da ya shafi annabta ba kowane bawa bane cikin bayi na Allah yake zamantowa ne annabi amma bawa kowa bawa ne na Allah wani ma zada ni sharafan watihan wakiltu bi akhmusi abu thurayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya mun gane yace Allah tabaraka wata annabin Allah ne kuma wanda yake almujtaba abin zaba wanda Allah tabaraka wata ala ya zabe shi cikin bayinsa sai kuma ya ce wa rasuluhul murtaba manzo ne na Allah jakada ne na Allah wanda yake al-murtaba wanda yake abin yarda wanda Allah ta'ala ya yarda da shi kuma za mu ga cewa mataki na ar-rasul ya fi mataki na mai annabi saboda malamai sun yi kokari wajen abin da ya shafi bambanta tsakankanin annabiyu da ar-rasul akwai sabani mai yawa tsakankaninsu amma dai ala kulli hali kowani kullu rasulin nabiyun walaysa kullu nabiyin rasulan wato kowani manzo annabi ne amma ba kowani annabi bane yake amsa sunan manzo sai ya zamanto annabi wato yawa za a samu mutane da yawa cikin annabawa amma manzo za a samu waɗansu wanda cikin waɗannan cin annabawa ɗin kuma aka fitar da su saboda kowane manzo ya bi ta matakin annabta shi yasa malamai suke cewa ma'aike alaihi salatu wassalamu nubbi'a bi qira'a wa ursila bi ya ayyuhal muddathir wato an bashi annabta da iqra saboda iqra ita ce wato farkon awwalu ma nazala min alquran kamar yadda hadithin na Aisha radiyallahu ta'ala anha ya tabbatar wanda yana cikin Bukhari yana cikin sai Muslim awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi الرؤيا وللبخاري الصالحة ولهما في رواية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يزاع إلى أهله ثم يرجع إلى خديجته فيتزود لذلك حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وفي رواية إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني وفي رواية يرجف فؤاده فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت كلا وفي رواية أبشر والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وانطلقت به خديجة بنت خويلد حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد وهو ابن عمي وهو ابن عم خديجة وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية وفي رواية بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا كالعمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال هو ورقته يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا ثم لم يشب ورقة أن توفي وفتر الوحي أتوب wannan hadisi ya tabbatar da cewa farkon abin da aka fara turowa ma'aiki alaihi salatu wassalam aka fara saukarwa na alkur'ani shine iqra sai kuma awwalu ma ursila bihi farko abin da aka turo shi da shi ita ce al-mudaththir ya tabbata shi ma cikin bukhari da muslim din hadisin abu salama ibn abdurrahman ibn auf yace sa'altu jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhu ma ayyul qur'ani ursila awwal faqala ya ayyuhal mudaththir فقلت أنبيت أنه قرأ باسم ربك الذي خلق فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء جاورت حراء ولمسلم شهرا فلما قضيت جواري هبطت فاستوطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي عين أشرف فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجعث منه رغبا فرجعت إلى خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وفي رواية إلى قوله والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة حديث أبو سلمة ابن عبد الرحمن ولا شي ما نتكلم بخاري ده مسلم to dan saka sai zamanto wato ma'aiki alaihi salatu wassalam annabi ne na Allah sannan kuma jakada ne na Allah saboda kamar yadda muka faɗa annabi malamai suka ce shi ne mutumin da annabin da ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da ya isar da ya ci gaba da isar da sakon annabin da yake kafinsa shi yasa annabawa na yan banu isra'ila a cikin banu isra'ila an fi samun annabawa da yawa ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda ya faɗa cikin hadisi wato annabawa kamar yadda al'umman nan take da kai malamai to banu isra'ila su annabawa ne su yi da kai كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي فسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال فو ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم حديث أبو هريرة من قال ده to baiki alaihi salatu wassalamu rasuluhul murtada wato manzo ne na Allah wanda yake abin zaba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi wato maiki alaihi salatu wassalamu ya samu yarda daga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda wato hadisai ingantattu suka tabbatar maiki alaihi salatu wassalam wata rana ya karanta talaqaulallahi ta'ala fi ibrahim rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim da kuma fadar annabi isa alaihi salatu wassalam in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim farafa'a yadayhi fabaka wa qala allahumma ummati ummati فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فصله ما يبكيك فأتاه جبريل فأخبره فرجع إلى ربه فأخبره فقال اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وندينا cikin sahih muslim maiki alaihi salatu wassalam ya karanta rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yace ya ubangiji hakika su waɗannan gumaka sun batar da da yawa daga cikin mutane amma dai faman tabi'ani dukkan wanda ya bi ni kan abin da nazo da shi fa innahu minni lalle yana daga gare ni shi na wani ni na shi ne amma wa mana asani dukkan wanda ya saba min ya kangare ya ki bin abin da nazo da shi Allah fa innaka ghafurur rahim kai mai gafara ne kai mai jin kai ne sai kuma ya karanta maganar annabi Isa alaihi salatu wassalam da yace in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk ya Allah idan ka azabtar da su bayinka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in ka gafarta musu kai ne al aziz kai ne al hakim sai ma yake alaihi salatu wassalam ya daga hannayen shi ya hushe da kuka yace Allah al'ummata Allah ka jiga al'ummata Allah ka jiga al'ummata Allah ya ce wa mala'ika jibril tafi wajen Muhammad ka tambaye shi menene ya sa shi kuka kuma Allah ta'ala ya sa abin da ya sa shi kuka ya zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam mala'ika jibrilu ya tambaye shi mala'ika jibrilu da ya tambayi ma'aiki ma'aiki ya bashi labari sai mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya koma wajen Allah ya ce ga abin da ya sa shi kuka ga abin da ya sa shi kuka ce je ka ce mai bangaren al'umma shi za mu bashi garanti 100 bisa 100 za mu yarda da shi cikin al'umma shi ba za mu bata mai ne ba mun gane da kyau ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin tirmidhi an ba shi zaɓi baina an yi da khala nisfu ummatil janna wa baina shafa'a fakhtartu shafa'a aka ce a tambayi ma'aiki al'ummarsa a kasa ta gida biyu rabi duka a shigar da ita aljanna da kuma ceto wanne yake su fakhtartu shafa'a ma'aiki ya ce sai na zaɓi ceto saboda a ceto za a fi rabi mun gane da kyau ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira ake ce li kulli nabiyin da'watun mustajabatun wali muslimi min hadithi anas li ummati walahuma wa uridu da'awati wa fi riwayatin shafa'atan li ummati yawm al-qiyamati wali muslim fi riwayatin fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a wato li kulli nabiyyin da'watun wali muslimi min hadithi anas li ummati walahuma mustajabatun wali muslimin fi riwayatin fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wato kowane annabi cikin annabawa na Allah yana da kwai addu'a wanda take amsashiya game da al'ummarsa to kowa cikin annabawa na Allah sai ya gaggauta yin addu'arsa tun a nan duniya yace amma ni wa uridu an akhtabi da'awati shafa'atan li ummati fil akhirati wa li wafirwatin yawmal qiyamati wa li muslimin fi ruwatin fahiya na'ilatun insha Allahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'a wato dukkan mutumin da ya mutu cikin al'umma ta ma'aiki alaihi salatu wassalam baya hada bautar wani da Allah to zai samu shi zai hadu da ceto na ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ta'ala sa muna daga ciki wato ceto na ma'aiki ash-shafa'atul uzma ceto na kolin kolin asa an yi ba'athaka rabbuka maqaman mahmudan ya tabbata cikin tirmidhi ma'aiki alaihi salatu wassalam yace aljanna mutanen aljanna sahu 120 ne sahu 80 duka na wannan al'umma ne 'yan aljanna idan aka kasa su gida uku kashi biyu duka wannan al'ummar ita take da kashi biyu kashi ɗaya ne na tun daga annabi isa alaihi salatu wasalam har zuwa abin da ya sama mun gane da kyau to shi yasa anan ya ce almurtaba kenan shi ma yake ba ta kansa yake ba ta al'ummar sa yake gane don waɗansu mawaƙif wanda za ga cewa a nan kowa yana nafsi nafsi to ma'aiki shi ta yake rabbi sallim ummati ummati rabbi sallim sallim mun gane da kyau wa annahu khatamul anbiya'i ko khatimul anbiya'i wato haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala shi a ma'aiki alaihi salatu wassalam shine cikamakon annabawa ba wani annabi wanda zai zo bayan shi ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce la taqumu sa'atu hatta taqtatila fi'atani fayakun fayakuna bainahuma maqtalatun azimatun da'awahuma wahida ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله نعم نعم نعم wala nabiya innahu la nabiya ba'di ma'aiki alaihi salatu wassalam yace alkiyama ba za ta kasance ba sai an samu mutum talatin cikin wannan al'umma kazzabuna dajjalun ga su cikakkun makarita ne kowane ya dingare cewa shi annabi ne na Allah shi annabi ne amma kuma ba annabi bayana kuma ga hadisin Abu Huraira wannan ba kashi da su ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kanat banu isra'il تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعده فسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فو ببيئة الأول فالأول أدوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم نعم بامغنا بچو نعم ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine cikamakon annabawa Allah tabaraka wa ta'ala ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba baban wani bane daga cikin mazajen kamar yadda wato a farkon musulunci akwai attabanni wato ɗan rana ma'aiki alaihi salatu wassalamu akwai zaidu ana ce mai zaidu bin muhammad sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ud'uhum li abaihim huwa aqsadu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi din wa mawalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin sai dai ma'aiki alaihi salatu wassalam jakada ne na Allah sannan kuma cikamakon annabawa ne ba wani annabi bayan sa bukana Allahu bi kulli shay'in alima lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata cikakken masani ne ga dukkan komai wa imamul atqiya sannan kuma ma'aike alaihi salatu wassalamu shine limami shine jagaba na al'atqiya masu kiyayewa dokoki na Allah dukkan waɗansu almuttaqun limamin su jagoran su shine ma'aike alaihi salatu wassalamu saboda bihi umirna an naqtadiya wato an umarce mu da mu koyi da shi kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wato haƙiƙa lalle koyi kyakkyawa ya kasance a gare ku cikin ma'aiki alaihi salatu wassalam rayuwarsa cike take da ibra da kuma durus Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zamanto shine imamul atiqiya kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa haka kamar yadda yake cikin hadithin bukhari hadithin anas bin malik lokacin da aka bashi labarin cewa ja'a salatatu rahadin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa ayna nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to shikenan bayyake alaihi salatu wassalam wadansu mutum uku cikin sahabban shi sun zo gidajen shi sun yi tambaya game da ibadar da ma'aiki yake yi a gida ibadar da yake ta sirra bayan an ba su labari sai suka ga ibada ce wanda su a ganin su kaɗanci suka ce to amma ya za mu yi haɗa kanmu da annabi shi da ya samu garantin Allah ya gafarta mushi duk abin da ya aikata na laifinsa sai labari ya iske wa ma'aiki alaihi salatu wassalam sai manzo Allah ya ce musu antumul ladina qultum kaza wa kaza ku ne kuka ce ba za ku kwana ba za ku yi barci ba wannan ya ce ba zai yi kwana a kan shimfiɗa ba wancan ya daina cin nama wancan ya daina aure kaza kaza kaza kaza sai to amma inni la akhshakum lillahi wa atqakum lalle ni na fi ku kiyayewa dokokin Allah kuma na fi ku tsoron Allah in dai har hakan din kiyayewa dokar Allah ce zai sa ku yi ni na fi ku kiyayewa dokar Allah in hakan din tsoron Allah ne zai sa ku yi ni na fi ku tsoron Allah lakin ni usalli wa anam wa asumu wa ufdiru wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni to wannan hadisi na Anas dan Malik wani kaso muttafaqa ne wani kaso kuma da bihi al-Bukhari ne wani gurin kuma akwai gurin da manfara da bihi muslim da magala ba zuhu na akulun laham bangaren abin da ya shafi bana cin nama wannan wani daga cikin sahabbai na ma'aiki ya faɗa ka wannan muslim ne kaɗai ta da fitar da shi babu shi cikin sayar bukhari na wa sayyidul mursalin sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam shine shugaba na manzannai ba wani cikin manzannai na Allah wanda ba ma'aiki alaihi salatu wassalam bane shugabansa kuma hakan ɗin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fada a cikin hadisai cikin bukhari da muslim da cikin bukhari da cikin sayo muslim da kuma cikin musnad na imam muhammad da sauran littattafai na sunna hadisin abu huraira wanda ma'aiki anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama utiya bi lahamin farusha ilaihi dhira'u wa kanat tu'jibuhu fa nahasha nahshatan thumma qala ana sayyidun nas yawm al-qiyamati ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce ni ne shugaban mutane ranar tashin alkiyama gashi kuma cikin sayar bukhari haditha abu huraira ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce ana sayyidu walade adama yau malkiyamati wa awwalu manyan shakku an hulƙabaru wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce ni ne shugaban 'ya'yan annaba adam alaihi salatu wasalam duk wani ɗa na annaba adam ƙasa yake da ni ni ne shugabansa sannan kuma ni ne farkon wanda kabari zai fara darjewa da shi ya fito sannan kuma ni ne farkon wanda zai je nemi alfarma a wajen Allah ni ne farko wanda za a baiwa alfarma a wajen Allah ga da kyau ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan hadisi na Abu Huraira wanda yana da tsawo hadisu shafa'a da ba ake ce mai wato ya bayyana mana ma'aiki alaihi salatu wassalam akwai gurare da dama wanda ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalam an je wajen annabi adam alaihi salatu wassalam an je wajen annabi nuhu alaihi salatu wassalam an je wajen annabi ibrahim alaihi salatu wassalam an je wajen annabi musa alaihi salatu wassalam sannan sannan aka je wajen annabi isa daga ƙarshe sai ya zamanto kowanne daga cikinsu idan aka tafi wajen shi ta yake nafsi nafsi annaba adam alaihi salatu wassalamu an ce mai anta abul bashar khalaqaka allah bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi wa asjada laka malaikatahu walil bukhari fi riwayatin wa askanaka al jannata wa lahumu ishfa lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi فقال آدم عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قوله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قوله مثله قط ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم wato a cikin wannan hadisin za mu ga kafin a zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗannan annabawa tun daga annabi nuhu alaihi salatu wassalam har ya zuwa annabi isa su ne ulul azumi na musu wanda cikin annabawa waɗannan annabawan guda biyar sun fi kowaɗansu annabawa ma'aiki annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa to guda hudun dukkaninsu sai da aka biyo ta kansu amma kowanne cikinsu ta yi nafsi nafsi a rannan ta kai na nake yanzu kai da hankalinka da komai duk wanda zai baka lasisin cewa zai saka cikin babbar rigar shi shigar da kai aljanna ai yayin da kai waɗannan annabawa da sun fi kowa cikin manzannai su ne ajin alajikanmu su ma suna nafsi-nafsi amma yanzu wani zai zo ya ce maka wai ya yarda maka in ka ce kana son shi zai shigar da kai aljanna ko kuma in ka gan shi ganin shi kaɗai zai sa zama to ka zama ɗan aljanna ga annabawa suna nafsi-nafsi ya kamata mutum ya dinga lissafi a aljanna ba wasa ba ce inda sil'atul lahi ghaliya haka ma yake fada ko man khafa adlaja wa man adlaja balaga al-manzil ala inna sil'atul lahi ghaliya inna sil'atul lahi al-janna hajar Allah tana da kai tsada dan kaga wani ba zai sa ba a ce ka shiga aljanna inda a ce ganin wani zai sa a ce an shiga aljanna ba wanda ya kai ma'aiki daraja cikin bayin Allah da ganin ma'aiki ya sa an shiga aljanna amma kuma ya tabbata da yawa ga sunan ayoyin alkurani sun sauka akan kafircin sun da kuma sun ga ma'aiki ga abu lahab na Allah ce tabbati ya da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla nara zata lahab umra'atuhu hammalat alhatab fi jidha hablum min masad ya irin su abu jahal irin su umayyah ibn khalaf irin su utuba ibn rabi'a irin su shayba ibn rabi'a irin su Ubay ibn Khalaf, Umayyah ibn Khalaf irin su Umarat ibn Walid. Suna hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullah da Muslim wanda dukkanin su a ranar yakin Badar aka kashe su. Kuma sun gama a cikin su Uqba ibn Azim ayyabo. Gashi ran hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Maiki alaihi salatu wassalam wata rana yana zaune yana yana sallah a Ka'aba. a junan suka ce ayyukum yaji'u bi salati zuri bani fulani fa yadahu ala zahri muhammadin idza sajada fa ba'atha ashqal qawmi wa li wa fi riwayatin uqbatu bin abi mu'ayd fa ja'a bi fa nadhara hatta sajada an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala zahri bayna katifayhi wa ana anzuru la ubni sha Allah kana li man'atu ashin hadithin ma'aiki alaihi salatu wassalam tan karshe da ya dawo kan shi ya ce Allahumma alayka bi quraish salatu marat kuma summa samma Allahumma alayka bi abi jahl عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وعد الصابئة وللبخاري في رواية عمارة بن الوليد ولهما قال عبد الله بن مسعود فوالذي نفسي بيدي لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة في الكليب كليب بدر wato ma'aice alayhi salatu wasalam waɗannan guda bakwai ɗin dukkaninsu wanda aka aba masu ga shi ba wai zancen gani ɗaya suka mishi ba sun gan shi sau da dama amma saboda ba su yi imani da shi ba wannan bai sa ba Allah tabaraka wa ta'ala shigar rasu aljanna ina wanda kuma zai ce in ka gan shi za ka zama dan aljanna kaga yana wasa da hankalinka ne la'alla a ranar kin ranar tashin alkiyama za ka neme shi ma ka rasa shi shi ma ka gan shi za ka ga cewa ta kai shi yake na'am to ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamina sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine habib masoyi na ubangijin talakai wato yana daga cikin laƙabi da ausaf wanda al'aswad abdurrahman ibn al'ajida yake siffanta malamin masruq kenan abdurrahman ibn al'ajida yake siffanta malamin sana na aisha da shi shine Aisha bintu as-siddiqatu bintu as-siddiqi habibatu habibillahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-mubarra min fawqi sab'i samawati wato masoyin Allah ma'aiki alaihi salatu wassalamu masoyi ne na Allah saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da soyayya shiga ma'aiki alaihi salatu wassalamu sannan kuma bayan haka khalili ne na Allah tabaraka wa ta'ala badadi ne na Allah wattakhadha Allahu Ibrahima khalila inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila hadisin wato Abdullahi dan Mas'ud ko Abu Mas'ud wanda yana cikin sahihu Muslim gashi kuma cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin Bukhari da Muslim da Allah sallallahu alaihi wasallam yace لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام ومودته وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى دكان دعوات النبتة bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dukkan wanda zai yi tasaddi ya fito ya yi da'awar annabta ya ce shi annabi ne bayan ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya koma ga Allah wannan faghayyun wa hawa wato bata ne da kuma san zuciya wato saboda ma'aiki alayhi salatu wassalamu kamar yadda muka kawo hadisi Abu Huraira razu wanda yana cikin Bukhari da Muslim manzala ce la taqumu as-sa'atu hatta yaqtatila fi'atani fayakuna bainahuma maqtalatun 'azima da'wahuma wahida wala taqumu as-sa'atu wala taqumu as-sa'atu hatta yub'atha دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله kaga an samu musailima ibn kazzab to bayan shi mutum ɗaya ɗaya daf da talatin ma yake alaihi salatu wasalam ya ce kowannen su zai dinga yin cewa shi jakadan Allah ne shi manzan Allah ne Allah ta'ala turo shi annabi ne na Allah zala ce dukkanin su ƙarya suke saboda lanabi ya ba'adi shi yasa wani cikin fanɗararru ya fito aka tambaye shi mai sunan shi ya ce sunan shi la shi la ya ce da shahadar maza Allah ce ba ya ce annabi ne ce ai maza Allah ce la nabiyun ba di ya ce ai la annabi ne bayana ce to shi sunan shi la eh eh shi la ɗin ba sunan shi la ya ce to ba ya ki ba ce la nabiya ba di la wato kenan la din nan annabi ne bayana mun gane ka san lokacin dama son zuciya da bata shi yake kawa duk asalin komai dan asalin tambada da sauransu za ka cewa son zuciya da kuma jahilci shi yake kawa komai shi ne ya zo ce la nabiya ba dai shi kuma wani ya zo shi ma ce sunan shi la aga ya ce shi ma an ce ai la nabiya ba dai to sai ya zama to kuma bai ma fahimci abin da ake nufi da nahawu ba idan aka ce la nabiya ba dai ai ba zai zama to la kuma suna ne magana da kyau saboda la akwai amala in na ja'al shi la ija'al li la shi na kira mufradatan ja'atka aw mukarrara kamar yadda dan malik ya faɗa ko babu Allah allati da nafi da jins ko wani abu kamacin sa amala in naj'al li lafi nakira mufradatan ja'atka aw mukarrara fa sim mudari'an gashi nan dai cikin alfiya ta ibnu malik yawwa shine anan yace dukkan wata da'awar annabta bayan ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda zai da'awar cewa shi annabi ne to wannan faghawan wa hawan faghayyun wa hawan wato bata ne da kuma ban son zuciya ban gane da kyau Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janiba turil ayman wa nazzalna alaykum almanna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa mun gane da kyau dukkan wanda ya zamanto son zuciya ya mamaye zuciyarsa fa to ba shi ba shirya wala tadghaw fi fa yahilla alaykum ghadabi wa man yahill alayhi ghadabi faqad hawa dukkan wanda fushi na ya sauka akan shi to hakika ya halaka ya fada cikin kwari na halaka wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة, وكافة الورى ma'aiki alaihi salatu wassalam shine al-mab'uth wanda yake abun turowa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi ila ammatil jinni zuwa ga kacokam din aljannu wa kafatil wara da kuma dukkan talikai gabaki ɗayansu wato Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi zuwa ga duniya gabaki ɗaya kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi ingantacce Allah ta'ala ce wa laqad arsalna wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wato ba wani manzo da muka turo cikin manzannai face dai da yaran mutanen shi saboda ya bayyana mun sakon Allah wannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fita cikin wato waɗannan rusul din saboda Allah ta'ala ya turo da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zamanto wato turowar shi sha kundum ce ta haɗa kowa da kowa ma'aiki ya faɗa cikin hadisin jabir ɗan abdullahi wanda yana cikin sahihaini wuɗitu khamsan lam yu'dahunna ahadun min al-anbiya ya qabli nusirtu bir ru'bi masirata shahrin wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura fa ayyuba rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat li al-ghanaim wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma ƙauɗetu shafa'a ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce annabi ana turo shi ne zuwa ga mutanen shi su kadai amma ne an turo ni zuwa ga mutane ga baki ɗayansu shi yasa ya tabbata cikin sayihu muslim hadithin abu huraira ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار mazala ce yana rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa ba wani wanda zai ji labari na sannan kuma ba yahude ne ko kirista ne sannan kuma ya kin imani da abin da aka turo ni da shi face sai ya kasance cikin yan wuta sannan kuma ya tabbata cikin hadisi na abu musa al-ash'ari wanda yana cikin bukhari da muslim wanda shi ma yake tabbatar da cewa lalle rashin imani da ma'aike alaihi salatu wasalamu ga dukkan wanda ya bayyana cikin wannan lokaci na ma'aike alaihi salatu wasalamu idan ya mutu ko da shi kirista ne ko ba yahude Allah ta'ala ba zai amshi wannan addinin nasa ba ma'aike alaihi salatu wasalamu yace salatatul lahum ajran rajulun min ahli alkitabi amana bi nabiyhi وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يضوها فأدبها فآثر تعذيبها وعلمها فاعتقها ثم تزوجها فله أجران من gane da kyau to shi da arai yace ma'aiki alaihi salatu wassalam an turo shi zuwa ga mutane gabaki ɗayansu ba wani wanda zai ce shi ma'aiki ba annabinsa bane inda cikin wannan zamani yake to ma'aiki alaihi salatu wasalam duk wanda yake duniya kamar yadda ya faɗa cikin hadisin abu huraira la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani kaga ahadun wannan da kira ce ta zo tafi sayakin nafi la yasma'u bi ahadun da kuma tufidul umum wanda kiratu fi siyaqin nafi tu'dil umum aw siyaqin nahy kamar yadda al-imamu sa'idi ya faɗa cikin littafin manzumarsa mun gane thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar Allah tabaaraka wa ta'ala ya turo shi bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya Allah ta'ala ya turo shi bil haqqi da gaskiya wato ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya karfafe shi da gaskiya ya turo shi da alqur'ani walhuda da kuma shiriya wa bin nuri da kuma haske wa diya'i da kuma kyalkyali na haske wato Allah tabaraka wa ta'ala ya hada ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta hanyar hada shi da alqur'ani wanda alqur'ani wato shi din gaskiya ne kuma shiriya ne sannan kuma haske ne sannan kuma kyalkyali ne Allah ta'ala ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin wannan littafi na alqur'ani babu kokonto a cikinsa cewa sabkekke ne daga wajen Allah tabaraka wataala halin kasancewa shi kuma mai shiryarsuwa ne ga waɗanda suke kiyayewa dokoki na Allah ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina Allah tabaraka wa ta'ala ce hakika hujja ta zo muku daga wajen ubangijinku subhanahu wa ta'ala sannan kuma mun saukar da haske wanda yake mabayyani zuwa gare ku shine alqur'ani qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin hakika haske da littafi wanda yake mai bayyana gaskiya daga barna ya zo muku daga Allah tabaraka wa ta'ala wato zamu ga cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo shi da gaskiya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikuna wato alqur'ani yana dauke da siffa ta al-huda yana dauke da siffa ta an-nur yana dauke da siffa ta al-haqq wato saboda shi cike yake da gaskiya kuma shine gaskiya din ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin mun gane da kyau sai kuma abduya wato abduya shine haske amma irin haske na rana shine ake ce da shi abduya huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura bangaren alqur'ani Allah ta'ala ya siffanta shi da me an-nur haske haske irin na hasken wata shine ake ce mai an-nur haske irin na rana a ce mishi me abduya shi yasa Allah ta'ala ce wa laqad ataina Musa wa Harun al-furqana sai ce me mawdiya'an wa dhikran lil muttaqin saboda a taura a cikin ta akwai hukunce hukunce masu tauri masu yauni sai Allah ya siffanta ta da diya amma alqur'ani shi sai Allah ya siffanta shi da an-nur saboda hasken shi ba mai kulla bane idan ana tsakar rana a lokacin tsananin zafi wajen karfe ɗaya na rana idan ka ɗaga kanka ka ce ka kallaci rana ba wai ka kallaci rana ba sai ka fito rana ka tsaya ka yi minci goma sai ka san cewa lalle an sa ka cikin wani wata ibada ce ita ma wannan la'alla kuma ibada da ba lada a ciki fa inna allaha qadirun an ta'dibi nafsika saboda azabtar da kanka zaka mun gane da kyau to sai zaman to ita at-taura tana dauke da irin wannan haske din amma alqur'ani shi dukkanin shi sauki ne saboda an saukar da shi ga annabin da ya zamanto azizun alaihi ma anittum hadisun alaikum bil mu'minina raufur rahim to ina ga ana ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi akan alqur'ani zancen Allah dai da kuma maganganu na malamai abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك